أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويهك بركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة masjidu alkhulafa'ur rashidin don ci gaba da karatunmu na mawaƙa wallafawa imamu darul hijira imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wannan shi ne majalisi na 42 majalisi na 42 a cikin karatun wannan littafin muna tara ga watan safar hijira daga garin makka sha da? sha ɗaya ga watan safar hijira daga garin makka zuwa madina zai muka yi karatu na ce takwas ko tara kenan sha ɗaya kenan insha Allah haka kwanakan za su yi ta shuɗewa fatan ma Allah sanya muribanci da wannan kwanuka sanya mun yi abin da zai kasance mana guziri ne a gobe kiyama kenan sha ɗaya ga watan safar hijira daga garin maka zuwa madina 1448 wanda ya daidai da 26 ga watan bakwai ga kalandar bature 2026 idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala babi wanda yake mana bayani akan abinda ya tabbatu da daga hadata manza Allah sallallahu alaihi wasallama da asar na sahabban shi da tabi'ai kan mas'ala wadda ta shafi sallah asuba da sallar isha'i mala ya bayyana mana irin lada wanda bawa yake iya samu karkashin wadata manza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ƙara tabbatar mana lalle abin da yake tsakankaninmu ko bambancin tsakankaninmu da munafukai shine halartar sallah ta isha'i da sallah asuba saboda wayannan su ba sa iya halartar wannan sallah a cikin jami'i haka ya bayyana mana irin lada wanda bawa yake samu idan ya halarta sallah asuba ko kuma sallar isha shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da mutane sun san abin da za su samu na daga lada na daga gata na daga rahama a gun ubangijinsu ya ce wallahi wannan sallolin guda biyu da sun zo su latau ma walau habwan ko da da rarrahe ne da sun bar gidajensu sun zo sun sallace su a cikin jami'i Allah datar da mu yau za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani i'adati salati ma'al imami mutum ne ya yi sallah a gida ko ya yi sallah a wani wuri can daban sai ya taho masallaci ko yana da wani randebu ko ya zo don karatu sai tarsa da ana yin sallah ta farilla yaya hukuncin shi yake sallar zai sake ko kuma a'a tsayawa zai ya sa ido ya gani har su kammala ya yi uzurin shi sannan ya tafiye shi mafi yawa hakan tana iya wakanuwa wani masallaci ka sallace sallah ka zo ko dan karatu ko dan wani uzurin ka daban ka zo ka tarasa da su suna sallah to yaya ya kamata kai kalkashin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani kuma zai samu zai yi sallah ko wani lokaci zai shige mai yayi tunanin lokaci ya riga ya huta yayi sallah a gidan shi tare da iyalan shi idan ya huto sai ya tarasa ashe lokaci bai yi ba gashi nan yanzu ne ake yin sallah a masallacin mu kina wannan yaya zai yi wannan sallar yin ta zai yi waccan ta kasance mai farilla wannan ta kasance mai nafila ko kuma waccan ta kasance nafila wannan ta kasance farilla duka dai malam zai mana bayani kalkashin hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da hada ta manya-manyan malamai daga cikin tabi'ai da su imam malik shi ne malaye kawo yake cewa haddathani yahya an malik an zaid bin aslama an rajulin min bani dili yuqalu lahu busru bin mijhab bin mihjan an abihi mihjan annahu kana fi majlisin ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa udhina bis salati fa qama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fa salla thumma raja'a wa mihjanun fi majlisihi lam yusalli ma'a فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت wani hadisin imamu annasa'i ya hutar da shi a cikin sunan in shi a cikin al'imama babu i'adati salati ma'al jama'a ba'da salatin rajulin nafsihi babu wanda yake mana bayani maimaita sallah a cikin jama'a bayan mutum ya riga ya yi sallah shi kadai ba tare da ba jama'a ba yaya hukuncin shi yake imam malik ya kawo wannan hadisin daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga zaidu bin aslam al'adawi al-qurashi maulahum al-madani wanda ya rasu shekara ta 136 daga hijira da garin makka zuwa madina siqatun alimun ne yace an rajulun min bani dina yace daga wani mutum daga kabilar dina wannan mutumin ana ce mai busur bin bin mihjan busur bin mihjan bin abi mihjan ad-daili wanda malamai sun kama yadda ibn hajar ya kawo a cikin takribu tahzib yana cewa sadukun ne yake cewa an abihi daga baban shi ne mihjan bin abi mihjan addiyali shi ma sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisin yake kara tabbatar mana lalle sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai malaman tarajum ba wanda ya ambaci shekarar mutuwar su ko ina suka rayu bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga dan har zuwa uba yake cewa annahu kana fi majlisin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a majlisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina ne majlisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikin masallacin shi wannan masallaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nan ce falon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nan ce gwamnatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu wanda ka san an aiwatar da shi a cikin wannan masallacin aka aiwatar makaranta ce gwamnati ce inda ake shiryar da mutane ne inda ake nusar da mutane ne wuri ne wanda duk wani abu na rayuwa ya haɗa su shi sanya abin da ya kasance lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba zai kasance ba wai a wannan lokacin idan an yi shi a ce a'a ba haka ba lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama masallacin nan shi ne girgamin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk wani abu na rayuwa duniya da gobe iyama a cikin masallacin ake tattaunawa amma dai a yanzu za ka gani wanda ya kasance ya siffanta ma da addini ana ganin bai waye ba ana ganin bai sai inda ya sa gaba ba wani kuma wani wanda yake zamna akan wurin kai in aka ce maka zo ka zamna ka wadu wani abu ƙarya kake ka zo ka wadi amma dai shi wanda yake zamna in ya ce zai ta yi ya kama abin da kake aikatawa zai yi sama da yadda kai baka yi shi ba to shi sanya wannan wuri ne wanda ake tattaunawa shine ke bayyana mana a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kowa da kowa da na karkara da na gari da wanda yake nesa da bako da mai wucewa kowa zawwa yake ya zauna gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna bayyana mana suka ce idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara magana yace kowa yana samun nutsuwa a tare da shi tsuntsu yana iya sauka akan ka baka san da tsuntsu ya sauka akan ka ba yayi uzurin shi ya tashi ya tafiye shi ba ka dame shi ba ba ka tunzura shi ba saboda kai kan kan baka san ya sarka ba saboda nutsuwar da suke da agun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yana ɗaya daga cikin siffa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk inda ya zamna ko duk inda yake tahiya to ya dauko akan kowa in mutum biyu ne duk tsawon mutum idan ya zo su jera da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan kowa za ta nuna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kere shi a tsawo haka kuma idan ya zamana ya fi kowa ɗaukakuwa to haka suke zama gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su dauki abinda suka dauka duk abinda muke karantawa ko abinda muke sani akan shi na wannan addinin namu na siyasar rayuwar mu na kaza na kaza dukkan su kalkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka same shi kuma addinin mu na musulunci ba wani abu wanda ya daga kafa ko aka mance ba a wadi ba komi da ka sani addinin musulunci sai da aka wadi maka cokam ɗin shi hatta da yanda zaka shiga ban daki hatta da yanda zaka biya bukatunka shine dai mafi karancin abu to komi addininmu sai bai karantar da mu kuma a ina a majalisin manza Allah sallallahu alaihi wasallama majalisin shi kuma wannan masallacin dai wanda har yanzu ana nan ana ana raya shi a nan duka aka zartar da komai shi ne ke cewa lokacin da na kasance a majalisin manza Allah sallallahu alaihi wasallama fa udhina bis salati sai aka yi kiran sallah yace fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa salla manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata tabbata a gare shi ya tashi ya yi sallah sallar farilla wadda ta waje ba inda an ce maka an kiran sallah kuma sallah ta farilla ita ce ake yin da a jami'i ya ce muka tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi sallah sun maraja kuma ya dawo nan inda yake zamne ya ce wa mihjanun fi majlisihi ga mihjan nan inda aka gusa aka tsaye aka yi sallah aka dawo aka tarasa da shi a zamne ba inda ya tafi shine lam yusalli ma'ahu bi salla tare da manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah bin zira da amta manzo Allah tsira da amta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa yake ce me ma aka an tusalli ma'ana yace ya kai wani me ya sanya baka yi salla tare da mu ba alasta bi rajulin muslimin shin kai ba musulmi bane ba inda an shigo ga mutawaga da musulmai an tashi kowa yayin sallah kasancewar da kai waɗanda ba musulmai ba wanda suke zaɓuwa gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani ya zo ya saurari abin da yake abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wani ya zo ya ga halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin in ya burge shi ya shiga cikin musulunci idan ka dauka ka dauki misalin Salmanul Farisi so nawa ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai bai musulunta ba ya zo lokacin da ya ji labarin manzo Allah ya zo a cikin abin da ya karanta na attaura da injila shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya cin sadaka amma dai yana karban kyauta yace na zai nayyo da bino na kawo mai sanhu guda masaki guda na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nace wannan sadaka ce na kawo maka yace kai tsaye a gabana yace wa sahabban shi ku dauka ku ci ya ce aka sha kwanuka na ta yi na yi kwadago na kakkaɓo abinda na kakkaɓo na dabino masaki guda na kawo manza Allah sallallahu Alaihi wasallama na ce mai wannan kuma wannan kyauta ce na kawo maka manza Allah a wannan halin duka salmanul farisi bai musulunta ba ya zo gun manza Allah ya zamna ya ce kai tsaye manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗauka ya ci ya ba wasu habban shi su masu kaci ya ce wani lokaci na dawo na zo na zamna bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba abin da nake so in gani in ba wannan tambari na annabtaka ba kasancewa ba wani annabi face yana da tambari a bayan a bayan shi na annabtaka ya ce ina so in tabbatar shin abinda taura da injila suka karantar da mu na daga annabin na daga siffofin annabin karshen zamani shin shi ne ko ba shi ba ne ba ya ce lokacin nan manzo Allah da ya fahimci abin da nake so manzo Allah sai ya kware wannan in shi rida'in shi ya ce tambarin ya huto kai tsaye na zo na rungumu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina sabba da shi ka gani zama nawa yayi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai ba tare da kasancewar shi musulmi ba akwai kuma wanda ake kamo su a kawo su su ma su zamna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ga yanayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'amalar shi tare da sahabban shi wannan ya janyo hankalin su sani wannan mutumin ba neman girma yake yi ba ba neman mulki yake ba ba neman sarauta yake yi ba neman kuɗi ba yake yi ba yana so ne ya isar da sakon ubangijin shi to shine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi kaga wannan tambaya take ƙara tabbatar maka lalle da kai wanda ba musulmi ba yana iya zauwa majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna shine manzo Allah ya tambaye shi alasta bi rajulin muslimin shin ya kai wani ba musulmi bane ba kai ba faƙala bala ya rasulallah ya ce kwarai ku ya ma'aikin Allah walakin ni kad sallaitu fi ahli sai dai na riga na sallatu wannan sallar da kuka sallata a gidana a cikin iyalaina faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake ce mai idza ji'ta idan ka zo masallaci fa salli ma'an nasi kai sallah tare da mutane wa in kunta kad sallaita koda a baya ka riga ka sallatu wannan sallah da ake sallata kina wannan shine hukunci in dai ka zo ka yi kokari ka bi jami'i saboda ladan wannan jami'in ya zai maka gata a gun ubangijinka wannan shine hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana kalkashin wannan hadisi sai riwaya ta gaba yake cewa wa haddathani an malik an nafi anna rajulan sa'ala abdullah ibn umara fa qala inni usalli inni usalli fi baiti thumma udriku as-salata ma'a al-imami afa usalli ma'ahu fa qala lahu abdullah ibn umar na'am fa qala ar-rajulu ayyatuhuma aj'alu salati fa qala lahu ibn umar aw dhalika ilayka inma dhalika ila allah yaj'alu ayyatuhuma sha'a wani hadisin imam malik ya keɓanta wurin hutar da shi daga yahya bin yahya laifi daga imam malik daga nafi maula abdullahi bin umar almadani alƙurashi wanda mun shekara ta 116 daga hijira daga maka zuwa madina malami ne faƙihun mashhurun sikatun sabatun amma yadda malamai suka yi bayani a kan shi yake cewa anna rajulan sa'ala abdullahi bin umara kalle wani mutum ya tambaye abdullahi dan umar dan khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda yana shekara ta 73 daga hijira daga makka zuwa madina yake cewa inni usalliya inni usalli fi baiti ya abdullahi bin umar na kasance ina sallah a gidana summa udriku salata ma'al imami sannan in huto in zo masallaci sai in raski limamin yana sallah sallah ta farilla yace afa usalliya ma'ahu shin zan yi sallah tare da limamin nan ko kuma a'a waccan wanda nayi a gida ta wadatas ba zan koma wayin wata sallah ba fa qala lahu abdullahi bin umar abdullahi dan umar sai yake ce mai na'am zaka bi wannan limamin tunda ka riske shi yana sallah sai kai sallah tare da shi fa qala ar-rajulu sai wannan mutumin yake cewa ayyatuhuma aj'alu salati to wacce ta gidan ko ta jami'in ita zan sanya ita ce sallata ta farilla yace faƙala lahu ibn umar abdullahi bin umar yake cewa a wadalika ilaika shin wai ladan kai kake badawa ko kai kake zaɓa ka sanya ladan inda kaga dama ya ce inna ma zalika ilallahi ai dukkan wannan abun allah suke ya ji alwa ayyatuhu ma sha'a sai ya sanya maka wadda ya ga dama ta kasance ita ce farillanka kina wannan zai ƙara tabbatar maka idan ka zo ka mimita ɗaya ta kasance maka farilla ɗaya kuma ta kasance maka nafila amma dai a faɗa ta jamhurin malamai ko malamai ahlul ilm sun tsaye akan wadda ka fara yi ita ce take kasance maka farilla wadda kuma ka zo ka bi bayanta ita kuma za ta kasance maka matsayin nafila amma dai na abdullahi bin umar ya tabbatar mai al'amarin abun allah yana iya zaɓen maka wadda ta hitin da sallar kowace da darajarta kuma kowace da ladarta kaga bai yiwuwa ka haɗa sallar da aka yi ta a cikin masallaci da sallar da aka yi ta a gida salatul jama'ati tafdulu min salatul fardhi bi 27 daraja sallar da zaka yi ta a nan masallaci ta yi fadala akan sallar da zaka yi ta kai ɗaya lakkan da daraja 27 to ka gani darajar waccan da wannan ba ɗaya ba haka kuma tana yiwa lokacin da kake sallar kai ɗaya ne wasu wasan naka zai yi zai yi yawa ka shiga can ka huta can ka yi kuma ka ɗan taƙaita abin da ya gashi ga kamar shi amma dai in ka zo masallaci za ka samu kowa yana da nutsuwa za a yi sallah sallah wadda take mai ɗan tsaho ka gani takan yi ta masallacin ta yi waccan ta gida lada kenan ubangiji ka bar wa ubangijinka ubangiji ya sanya maka wadda ya ga dama ta kasance ita ce farilla kuma wadda ya ga dama ya sanya maka ta kasance ita ce nafila a gare ka sai riwaya ta gaba yake cewa wa haddathani an malik an yahya bin sa'id anna rajulan sa'ala sa'id bin musayyab فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم فقال الرجل فأيهما صلاتي فقال سعيد أن وأنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi imam malik ya keɓanta wurin fitar ga wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga yahya bin sa'id al-ansari al-najjari al-madani al-qadi wanda ya musu shekara ta 143 daga hijira daga garin makka zuwa madina sika ne kuma sabatun yake cewa anna rajulan sa'ala sa'id bin musayyab yace wani mutum ya tambaye imam tabi'ina shine sa'id bin musayyab al-qurashi al-makhzumi al-madani wanda ya musu shekara ta 90 daga hijira hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa inni usalli fi baiti lalle ya malam malam ni dai ina sallata sallah ta farilla a gidana summa atil masjida sannan in zo masallaci fa ajidu al imama yusalli sai in riski limami yana salla afa usalli ma'ahu shin zan yi sallar wannan farilla bayan na riga na sallace ta a gida zan sallace ta ne tare da shi fa qala sa'id sai sa'id ibn musayyab yake cewa na'am kwarai kwa zaka sallata tare da limamin ka faƙalar rajulu sai wannan mutum yake cewa fa'ayyuhuma salati wacce ce take sallata ta farilla faƙalar sa'idu sa'idu yake cewa awa an ta taja'aluhuma shin kai ne zaka sanya ka zaɓi wadda kake so ta kasance ita ce sallarka ai inna ma zalika ilallahi wannan al'amarin a wurin Allah yake ka bar wa Allah shi zai gani wacce ce zai sanya maka ta kasance ita ce sallarka ta farilla وحدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع ita ma wannan riwaya ce wadda imam malik ya keɓanta wurin hutar da ita daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga afif bin sahami bin amur bin musayin bin sahami almadani wanda ya shekara ta tidda malaman tarajun kusan bisa ambaci ba shekaru ba shekarar da allah mai cikawa kuma maganganu dai akan shi dai suna cewa makabulun ne ana karba hadisin shi shi bai kai matsayin siƙa ba barantana a ɗora mai galan sabtun da ya ce an rajulun min bani asad daga wani mutum daga bani asad ɗan ƙabilan bani asad wannan mutum mubham ne ba wanda daga cikin malamai ba wanda ya ambata shi ko a bincike ba a samu ba wani mutum ne wannan mutumin sa'ala abu ayyuban al'ansari abu ayyuban al'ansari shi ne khalid bin zaid bin kulayb bin sa'alaba al'ansari al-khazraji al-najjari wanda ya shekara ta hamsin daga hijira daga garin makka zuwa madina sahabi ne na manzo allah sallallahu alaihi wa sallama shahararre kuma ya halarci yakin badar yake cewa ya tambaye shi yake cewa inni usalli fi baiti ai abu ayyub na kasance ina sallata sallah ta farilla a gidana sun ma'atil masjida sannan in zo masallaci fa ajidul imama yusalli sai in riski limami yana yin sallah ta farilla ya ce aka usalli ya ma'ahu shin zan sallaci wannan salla ta farilla tare da shi duk da kasancewar na riga ya sallace ta yake cewa na'am abu ayyub ya ce kwarai ba fa salli ma'ahu kai salla tare da shi fa inna man sana'a zalika duk wanda ya aikata haka bayan ka riga ka yi salla ka zo masallaci ka riski limami yana salla ta farilla ka bi shi ka sallaci sallar nan tare da shi yace fa inna lahu sahma jam'in lalle yana da lada guda biyu a misla sahama jam'in ko kwatankwacin lada guda biyu kenan yana nihin tunda matsala ta sahama jam'in malamai sun fassara ta da ma'anoni daban-daban ya cewa kamar ka ce sahama jam'in sani da dakwai jam'i wanda ake yi a musdalifa ya cewa kamar ka ce mutumin da ya kwan a musdalifa ne ya haɗa salloli guda biyu wasu wanda suka awwala amma dai magana wadda take mafi rinjaye lalle wanda ya sallaci sallah guda biyu to yana da ladan sallah guda biyu ubangiji in ya ga dama sai ya bashi ladan dukkan su farilla kuma idan ya ga dama sai ya sanya mai ɗaya na fila ɗaya kuma farilla وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما daga yahya bin yahya laisi shi ma riwaya ce da wannan riwaya ce wadda imam malik ya keɓanta da ita yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga nafi maula abdullahi bin umar yace kana yaqulu abdullahi dan umar ya kasance yana cewa man sallal maghriba aw subha duk wanda ya sallaci sallan magariba ko kuma sallar asuba thumma adrakahuma ma al imani sannan ya riske su tare da limami yana sallatar su fala ya fala ya'ud lahufa kadda ya koma ya sake sallatar wannan salloli guda biyu ba don komi ba kasancewar ita sallar magariba witiri ce witiri ce game da sallolinmu wanda suke na rana kenan idan ka maimaita ta koma shafa'i ta koma guda shidda nan ya kawo kala ya haya kala malik wala ara ba'san an yusalli ma al-imami man kana qad salla fi baytihi illa salatal maghribi fa innahu idha aadaha kanat shafa'an yahya bin yahya laysa yake cewa imam malik yana gani yana fada yana cewa bana ganin laihi ga mutumin da ya sallaci sallar ya sallaci sallah wadda take ta asbahi idan ya riski limamin ya sallace yana sallatar ta kenan shi ma ya sallace ta tare da limami ita kuma a aslan sallar asba bayan ta babu wata sallah shi sanya malamai suka ce ya kawo magana abdullahi bin umar shi ma istinbatin shi ne yayi kenan babu sallah bayan sallah asuba idan ka sallace ta ka tarar da wani limami yana sallata ta to bai dacewa ka sallace ta saboda an yi hani ga wata sallah ta nafila bayan sallah asuba haka kuma sallan magariba ita kuma matsayin wutiri take ta sallolinka na rana wanda kai kayi hudu ka ƙara yin hudu ita sallar magariba sai ta kasance uku ta kasance maka wutiri na sallolinka na rana shine imam malik yake cewa a'a sallar asuba mutum yana iyawa idan ya riski wani limami yana sallatar ta ya bi ya sallace ta amma dai sallar magariba yake cewa mutum ba zai bala'i fa innahu idza aadaha kan shafa'a kenan sallar magariba ba za ka maimaita ta ba ko da ka riski wani limami yana sallatar ta ya ce sabida idan ka maimaita ta wannan sallar za ta kasance maka matsayin wutirki da kasancewar da kwai wa'ansu daga cikin malamai sun tafi akan jawazu i'adatu subhi wal asri dalilin wannan hadisin na mihjan wanda muka karanta harkon karatunmu dalilin shi halaka ne mutum ya maimaita kowace sallah sun ce wannan yuhmalu ala umumi min jihatil min jihatil qiyasi kenan in aka yi qiyasi kowace sallah in dai ka riski limami to kana iyawa ka sake sallatar ta wannan kuma fada ce ta jamhurin malamai Allah ta'ala a'lam kinan mafi rinjaye ko faɗa mafi rinjaye shine kowace sallah in dai ka sallace ta a wani wuri to kana iyawa idan ka riski wani limami a wani masallaci ka zo suna sallatar wannan sallah kana iyawa ka bi su ka maimaita wannan sallah kuma ubangijinka shine mafi sani ya zaɓan maka wacce za ta kasance maka farilla wacce za ta kasance maka nafila wallahu ta'ala sai babi na gaba mala yake cewa babu la'amali fi salatin jama'a babi wanda zai mana bayani yadda limami ya cancanta ya kasance idan zai sallaci mutane sallata jama'a yaya ake sallan jama'a حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء wannan riwaya imam bukhari ya hutar da ita a cikin kitabul adhan babu idan sallar nafsi falyutawil ma sha'a babu wanda yake mana bayani idan mutum ya tashi yin sallah da karan kanshi shi kadai yace to ya tsawaita gurgudun yin diga dama an ba shi dama an ba shi febiyar yake cewa haka imam muslim ya hutar shi a cikin kitabu salat babu amrul a'immati bi takhfifi salati fi tamamin babu wanda yake mana bayani umurta da aka yi wa limammai su sassauke ko su sassafta sallar su kada su tsananta idan za su limanci mutane ka leka ka gani suwaye a bayanka in ka ga wani gajiyayye in ka ga wani lattizo in ka ga wani mai rauni sai ka yi kokari ka ɗan taƙaita a cikin sallar ka in ka ga samari ne yan bana bakwai irin ka sai ka sha ka yi abin da ka ga dama amma dai a yanzu a wannan lokacin in ka sha ba za su sake komo maka masallaci ba gaskiya aka imamu abu dawud ya wutar da shi a cikin as-salat babun fi takhfifis salati babi wanda yake mana bayani akan sauƙaƙa sallah game da mamunka aka imamu turmuzi shi ma ya wutar da shi a cikin as-salat babu ma ja'a idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif babi wanda yake mana bayani idan ɗayan ku zai limanci ɗan uwan shi to yayi kokari ya sassauta sallar shi hadithi ne daga yahya bin yahya al-laythi daga imam malik daga abi zinad al-a'raj shine abdurrahman bin hurmuz afwan abi zinad an abi zinad yawm abi zinad abdullah bin zakawan al-qurashi wanda ya bi shekara ta 130 daga hijira daga garin makka zuwa madina thiqatun faqihun an al-a'raj shine abdurrahman bin hurmuz al-a'raj wanda ya musu shekara ta 117 daga hijira daga maka zuwa madina yake cewa an abi horaira ta abdurrahman bin sakhrin dausi wanda ya musu shekara 57 daga hijira daga maka zuwa madina yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yace idza salla ahadukum bin nasi idan ɗayan ku zai limanci wa'ansu yayi musu sallah yace falyukhaffif to ya dan sassarta sallah da shi kai ya jata ta tsawaitu yanda in aka yi tawaye ba za a sake dawo maka masallacin ba ya ce dalilin da ya sanya manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a sassarta sallah ya ce fa'in na fihe mubba'ifa kaga a cikin wannan masallaci da kwai wanda yake da rauni ya ce wasafi ma kuma da kwai wanda yake marar lahiya ne bayyan da ya iya lahiyar ba ta yi tasiri ba ko ba ta yi galaba a kan shi ba ya samu ya huto duk don ya amsa kiran ubangiji ya samu samu wannan tsira hayya alal fala'in nan hayya alal salati hayya alal fala'in nan ya amsa kiranta yace kuma baya da haka wal kabir da kai wanda latija da shekaru sun ja amma dai saboda ya za a yanzu shi ma ya samu wannan gata na sallah ta jami ya huto sallan nan ta jami da haka idan zaka yi limanci ka leka ka gani su waye kake limanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana wa sahabbai shi yake cewa wani lokaci zai zo da niyyar ya ja sallah yace sai ya ji wata wani yaro yana kuka yace irin halin da zan sanya ma'aikiyar shi yace dalilin shi sai in sassafta wannan sallah kaga dan wata dan yaro ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sassafta sallar shi bai ja ta ta yi tsaho ba ya ce wai da salla a hadukum li nafsihi yanzu kana da dama in dai za ka yi wa kanka salla ya ce fallu ɗauwil ma sha'a ka tsawaita ta yadda ka ga dama in kana so ka karanta bakara da ali imran da nisa'i ma a raka a ɗaya wannan kanka kai ka yi wa kanka kuma ubangijin ka zai baka ladanka amma dai in jama'a za ka ja to ka yi ƙoƙari ka sassafta ka san su wane ne za ka ja wannan shi ne idan malamai suke cewa nan matsala falu haffif nan wai ba wai ka yi sallah ba irin ta 'yan tasha ba a bubbuga kana kallon kayan ka kuma kana kokarin ka yi wa ubangiji sallah saboda mafi karancin abin da za ka yi wanda aka umarce ka shine ka yi tasbihi guda uku a cikin ruku'inka tasbihi guda uku a cikin sujadarka mafi karancin abin da za ka yi shine ba ka ce Allahu akbar subhanallahi ka tashi ba wannan kaga ka kauye shine nan malamai suke cewa mas'ala fal yukhaffif ya sassabta shine min al-qira'ati war ruku'i was sujudi shine ya sassabta wurin karanta abinda zai karanta a cikin sallar shi ya sassabta wurin tsawaita ruku'in shi ya sassabta wurin tsawaita sujudar shi amma dai wannan kadda ya kai mablagul ikhlali bil fardi ya kasance an yi wasa da abin da yake farilla a cikin sallah ka sassabta yadda baka takura ba kuma ka ka bayar da abin da aka umurce ka ka aiwatar da shi a cikin sallarka kenan kadda batun kadda yayi wannan a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara yake cewa zawil haja da kai masu bukata wani ya shigo saboda saboda ya samu jami'in sai ya ihmalin wancan riwaya ta Abdullahi dan Umar yake cewa idan wannan idan idan idan idan idan mutum afwan riwaya ta Abu Huraira yake bayyana mana idan mutum yana jin abubuwa guda biyu kenan kadda ya kabarta sallah ne ne na nasin hadisin ya shiye mun shi ne ya tahiya ya biya bukatun shi ya yi sallah hatta da abinci an baka dama aka ce ka fi ka jinkirta shi akan sallarka abdullahi dan umar yake cewa ina zaune a gidana an zubo mini abinci ina cin sa suna ta da ikama yace hankali na kwance zan ci abinci na in tashi in da masallaci yawa wala yudashi'ul akhbathaini akhbathaini shin kira yake bayyana mana ko da bukata saboda wani yana da bukata idan ka kalle shi ka san yana cikin damuwa to shi ma dalilin shi bai kamata ba ka tsawaita sallah mutum daya yana iya sanya a sassafta sallah idan ka leka ka gani su a kake yi wa sallah idan ka sassafta musu wa haddathani an malik an nafi annahu qala qumtu wara abdullah abdullah bin umar fi salatin min as-salawati wa laysa ma'ahu ahadun ghayri fa khalafa abdullah bi yadihi faj'alani hiza'ahu wannan riwaya daga yahya bin yahya al-laythi daga imam malik daga nafi maula abdullah bin umar yarda Allah rahimahullahu ta'ala yake cewa qumtu wara abdullah bin umar fi salati min as-salawati yace na tsaya a bayan abdullah dan umar a cikin sallah daga cikin salloli wanda muka sallata tare da shi shi kadai ne kuma yazo bayan shi ya tsaya inda ai a ka'ida mamu a baya yake amma dai a wani hali halin da ya kasance da kwai mutum biyu ko sama da mutum biyu za su kasance bayan mamu amma dai idan ya kasance mutum ɗaya ne zai kasance daman limamin shi daman wannan bayan limamin su idan ya kasance mutum ɗaya ne zai kasance daman limamin shi to shine yake cewa wani lokaci kamun in sanya hukuncin yake na ga mutane suna tsayawa bayan limami shi kuma ya kabarta sallah shi kadai sai na zo bayan shi na tsaya yake cewa walaysa ma'ahu ahadun ghaibi ba wani wanda yake tare da shi ni kadai ne kurum na zo bayan shi na tsaya yace fa khalafa abdullahi bi yadihi abdullahi sai ya meka hannun shi baya ya janyo ni faj'alani faj'alani hiza'ahu a wata riwaya faj'alani hiza'ahu an yaminihi sai daidaita ni bangaren damar shi da don mi sallah tare kina wannan yana karantar da kai idan ya kasance mamunka guda ɗaya ne to zai kasance ka na dama wa haddathani al-malik duk da kasancewar mas'ala fa khalafa malaman hadisi sun ce yuhtamal shi abdullahi nafi yana yace fa khalafa ai yana nihin ya khalafa wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda yayi wani aiki wanda baya daga cikin abin da ake yi a cikin sallah sa hannun shi yi baya ya janyo ni ya daidaita na bangaren dama amma dai can baya mun karanta duk wani aiki wanda yake dan kadan wanda ba zai hutar da kai daga sallah ba ba wani laifi idan ka yi shi a cikin sallah ka kamar yadda muka ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Aisha ta kumbasa mai koba yana karshen daki bangon karshen dakin shi yace ya tatta tace ya tattako ya tattako ya zo ya bude mata koba kuma ya tattaka yi baya baya koma inda yake sallah ta shigo ta yi uzurinta وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم, يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga yahya bin sa'id al-ansari wanda ya mushi shekara ta 143 mujewa mun yi bayani akan shi yake cewa anna rajulan kana ya ummun nasa bil aqiqi lalle wani mutum ya kasance yana limantan mutane a wani wuri wanda ake kiran shi da al aqiqa fa arsala ilayhi umar bin abdul aziz umar bin abdul aziz bin marwan bin al hakam wanda ya mushi shekara ta 101 daga hijira daga garin makka zuwa madina amirul mu'minin ko khamisu khulafa'ir rashidin in ana lissafin khalifofi wanda ya siffanti da khalifofi shine ba kaman amirul mu'minin shine Umar bin Abdul Aziz yarda Allah rahimahullahu ta'ala yake cewa Umar bin Abdul Aziz sai ya aika mai wasiƙa akan kadda ya sake yin limanci kadda ya goma yin limanci wannan malam imam malik ya kawo wannan hadisin ba don komi ba don ya tabbatar mana wanda ya cancanta da kai waɗanda suka cancanta su yi limanci a cikin al'umma da kai wanda ba su cancanta ba su yi limanci a cikin al'umma qala yahya qala malik wa inna ma nahahu li annahu kana la yu'rafu abuhu yace ai imam malik yahya yake cewa imam malik ya faɗa kalkashin wannan hadisin bayan ya kawo shi yake cewa ai umar bin abdul aziz ya hana shi limanci a aqiq saboda ba a san wani ne baban shi ba shine a mazhabinmu na malikiya kan matsala duk da malamai sun yi saɓani akan matsala ta ɗan zina limancin ɗan zina ya kasance limami ratibi a wani masallaci wanda al'umma suke halarta suke sallata sallolinsu na farilla shi ne imam malik yake cewa mu mun karhanta limancin wanda yake ɗan zina sun karhanta amma dai idan ya yi wa mutane limanci sallah ta yi sallar shi da sallar maman shi dukkansu ta yi kurin mu dai mun karhanta wannan kuma ita ce faɗai imamu lais da imamu shafi dukkan sun ta akan wannan faɗa da kwai imamu al'auza'i da kwai isa bin dinar da wa'ansu daga cikin tabi'ai sun ta akan a'a ai mas'ala in dai aka ce dan zina ne ya ce babu wani karhanci akan sallar shi da shi da wanda yake mai uba dukkansu ɗaya ne ai wala tazirwa ziratun wizir ukhra wata rai batta ɗaukar laihin wata rai kuma khasatan ya kasance babu wani wanda ya cancanta sama da shi sai a kaddamar a kaddamar da shi masala ta wannan limanci idan muka dauke ta da kwai maganganu wanda malamai suka kawo akan limanci da kwai waɗanda ba su cancanta ba su yi limanci ba wanda kurum haramun ne kad'an amma dai akwai kuma wanda ala wajhil afdaliya su kuma idan suka yi limanci aka karhanta limancin su misalin kaga wanda yake duk da masala ce ta yaro mutumin da yake ana tugumtar shi wanda yake da tawaya a cikin addinin shi wanda yake limancin mace limancin yaro wannan umuman malamai sun haramta su da da kasancewa shi akan limancin yaron da bai balaga ba wannan kuma akan sallah ta farilla da kai magana akan ta in ka ga dauki misala ta limancin mace wannan haramun ne qat'an dukkan maganganu wanda aka kawo ta iluwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da bawa wanda yake mata kiran sallah duka wannan maganganu ne wanda ba a mahallin su ba mace baya yiwuwa ta limanci namiji shine mazhabin mu na malikiya idan mace ta limanci namiji to yu'idu salati ila al-abad kan karshen rayuwar shi wannan sallah ana bin shi yara mata sabida bata yi ba a ƙasar mu da kwai mu ta shaddudi abada ne kara ma wannan sallah amma ne duk da kasancewar wa'ansu daga cikin malumai masala ta ne unusa imamatul unusa wannan kurmi yu'idu salata ila al-abad sai masala ta limancin na yaro wanda bai balaga ba suka ce halaccinta ga sallah wadda take ta nafila an ba shi dama yaron da bai balaga ba ya limanci mutane sallah wadda take ta nafila ba wani lahi akan haka kusan dukkan malamai sun yi bayani akan haka limanci na farilla shine aka samu sabani akan shi amma dai shi ma limancin na farilla idan yaron ya kasance ya zama to gagara ba dau kurmu hakuri za ku yi yaron nan kusan ya shi yi muku sallah kamar abin da ya wakana da amru bin bin salma amru bin salma yake cewa mu muna kan hanya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kai suke kawowa idan sun tsaya wurin mu suka yi ajiye ayarin su yace suna karanta mana wani abu na daga alqur'ani ni ina bibiyar su in na kuma har da cewa nake yace lokacin da manzo lokacin da uwaye na suka tabbatar suka ce za su musulunta suka tayi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya musu sallah kuma yace musu ya ummukum akraukum likitabillahi wanda yayi ku ka sani akan alqur'ani shi zai limance ku makarancinku shi zai limance ku ya ce da suka dawo aka bincika a garin namu karkarar tamu ba wanda ya kai ni sanya a alkur'ani saboda ni kullum idan sun zo kamun ma a yi da su dai za a musulunta ni ina da wa'ansu abubuwa wanda na harkace na alkur'ani su kuma sun ta yi duka zama yan lokaci ne yan sati ne suka yi wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallama suka koma ya ce da aka zo aka bincika ba wanda ya kai ni sani a cikin alkur'ani aka gabatar da ni yake cewa har ya kasance ni kuma izari na ɗaya lakkan ne ɗan gabtona ne ɗan karami ya ce in nai sallah ya ce al'aura ta sai ta ware ya ce har ya kai kai wannan manya-manyan garin mu ya suka ce kai wannan yaran a samu a mai kaya ba zai yi wai ringa sallata mu yana mana sallah kullum kullum kullum al'aurar shi a ware ya ce ban taɓa jin daɗi a rayuwata ba kamar rigar da aka haɗa aka sayan muni aka ba da a matsayina na limami kaga wannan shine malamai suka kawo suke cewa yaro idan ya kasance ya san abin da yake tunda da kwai yaro wanda yake mumayyiz da kwai yaron da ya san abin da yake da kwai yaron kuma da bai shiga ba cikin hankalin shi ba bai iya tantancewa miye daidai miye ba daidai ba ko baiwa ce wani Allah sai ya bashi a yan kananan shekaru ya san daidai ya san ba daidai ba to irin waɗannan wanda ya sanya ake yin sallah kuna iya ku liman ku sanya shi ya limance ku a cikin sallah wallahu ta'ala alam sai na wannan mutum wanda yake wanda yake da nakasa a cikin addinin shi misalin fasiki ne ko kuma ma kai kahuri ne duk da kasancewa malamai sun kasa akan mas'ala ta fasikancin shi idan ya kasance fasikancin shi a bayyane yake wannan idan ya yi sallah kana iyawa kamar yadda mazhabin malikiya yu'idu hafil waqti idan a lokacin ne idan aka tabbatar maka lalle wani fasiki ne to ka sake sallah a lokaci amma dai idan lokacin ta ya wuce ta sha duk da kasancewar wasu daga malamai suna bayani suna cewa idan ya kasance fasikancin nashi mai kai shi ne zuwa ga kahurci to wannan mutumin bai dacewa a yi sallah a baya shi ko da ya kasance ya fi kowa sani a cikin garin wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba babu salatul salatul imami wa huwa jalisun muna iya yi da sa mu karasa shigo kuma malai yake cewa an haddasani babu salatul imami wa huwa jalisun babi wanda zai mana bayani sallar limami a halin da yake zamane yaya mamun shi yaya za su yi bin shi za su yi sallar ko kuma yane ne limamin ku ne ya zo bayyan da aka iya shi shi dai zai limance ku kuma bai da lahiya bai iya tsayuwa yaya za ku yi bin shi za ku yi a tsaye ku shi yana zamane ko kuma ya za ku yi to shi ne idan ya zamna to kuma zama za ku yi idan ya yi tsaye tsayuwa za ku yi amma diwa da limami limami irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda ya cancanta a ce ya gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai irin limamin unguwanmu sai ya haƙura ya ba wa na'ibin shi ya ce to zo ka limanci mutane sallah shi ya koma gehen ya zaman shi saboda ba zai sanya mutane kowa ya yi sallah ba a zamna ba a tsaye ba ai mun karanta baya wanda ya yi sallah a zamne kamar rabin wanda ya yi sallah ne wanda yi sallah a tsaye kamar wanda yi sallah a zaune kamar rabin wanda yi sallah ne a tsaye to kaga ba zai tauye wa mutane ba ladansu ba amma dai gawa game da rubamman mu amma dai game da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani hukunci ne wanda yake da ba عليك حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة مع الصلاة من الصلوات وهو قائد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جئل الإمام ليتم به فإذا صلى قياما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وانا حديث إمام البخاري يوتر رشياتين كتاب الأذان باب إنما جئل الإمام ليتم به باب يونديك من بياني تبس أنا سنيا الإمامي دن أيكوي لشي حكا إمام مسلم أتكين كتاب الصلاة باب إتمام المأموم بالإمام باب يونديك من بياني تكا صلى تمام كمد أبند الإمام سي أيوتر حكا إمام أبو داود شما يوتر رشي باب الإمام يصلي من يصلي min qu'udin haka imamun nasa'i gaskiya al-imama babu al-itmam bil imam yusalli qa'idan babu wanda yake mana bayani ana koyi da limami idan yayi sallah azamne ma mu wajibin sa su yi sallah azamne hadisi ne daga yahya bin yahya al-laysi daga imam malik daga ibn shihab az-zuhri ibn shihab az-zuhri ga Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi ibn shihab az-zuhri shine Muhammad bin Muslim kamar yadda bayan muka yi bayani al-Madani al-Hijazi wanda bin shekara ta 125 malamin Imam Malika daga Anas bin Malik al-Ansari bin Nadar bin Dumdum wanda ya shekara ta 90 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina sahabi na karshe wanda ya mutu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Basra khadimi na manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle manza Allah sallallahu alaihi wasallama rakiba farsan ya hawo wani doki fasuri'a sai wannan dokin yayi zamiya da shi fajuhisha shiqquhu al-aybar sai ciwo ta bangaren shi na na dama zamiya mun sani ko sai hamimiya da shi ya kada manza Allah sallallahu alaihi wasallama ni wannan shi ke kara tabbatarwa ga lokuntu alamul gaibu lastaksabtu min alkhairi ga wanda yake cewa manzo Allah ya san gaibu ya san dokin zai kada shi zai hawo ya kada shi ai shi ne ai ubangiji yake bayyana ka faɗi musu da ka san gaibu da ka yawaita alkhairai na yadda wa'ansa shi abubuwa ba za su same ka ba ya san kaza zai wakana a yakin uhudu zai yarda ya hutu yakin uhudu ya san kaza zai wakana ai da duk wani mai zuwa sai an dauke shi don a samu a yi prevention in abin da zai sawa wakana na wannan na daga matsala haka wanda yake kara tabbatar ka manzon Allah bai san gaibu ba sai dai illa man irtada min rasulin sai dai abin da dai ubangiji ya ga dama ya bayyana wa manzon shi kaza fa kaza ne wannan kuma ya huta daga cikin da'ira ta gaibu ya koma abu wanda kai ka sani ni na sani a halishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana to shine yake bayyana mana Anas bin Malik yake cewa manzo Allah ya hawo wani doki dokin ne yayi zamiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kada shi hayyaji ciwo bangaren damar shi yace fa bangaren bangaren shi na dama fa salla salatan min as-salawati wa huwa qa'idun yayi salla daga cikin sallolin da ya sallata tare da mu yana zamne yace wa sallaina wara'ahu qu'udan mu ma sai muka yi salla a zamne a bayan shi sallallahu alaihi wasallama yana matsayin limamin mu yace falamman sarafa lokacin da aka gama sallah qala sai yake cewa inna ma ju'ila al-imamu yutabba bihi ai an sanya limami ne dan ai koyi da shi fa idza salla qa'iman idan yayi salla limamin ku yayi salla a tsaye fa sallu qiyaman ku yi salla kuma a tsaye wa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u idan ya tashi daga ruku'i kuma ku tashi daga ruku'i wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida fa qulu ku kuma sai ku ce a matsayin ku na mamu rabbana walakal hamdu ku ce rabbana walakal hamdu wa idza salla jalisan idan limamin ku yi salla a zamne fa sallu julusan ajma'una ku yi sallah dukkan ku a zamne wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa haddathani an Malik an Hisham bin Urwa an abihi an Aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annaha qalat salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa shakkin fa salla jalisan wa salla wara'ahu qaumun qiyaman fa ashara ilaihim an ijlisu falamma sarafa qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a farfa'u wa idza salla jalisan fasallu julusan wannan hadisi ne wanda shi ma Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Adhan babu inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi haka Imam Muslim a cikin Kitabus Salat babu itimamul ma'mum bil bil imami haka Abu Dawud a cikin As-Salat babu al-imamu yusalli min qu'udin haka Ibn Majah fi iqamati salati was sunnati fiha babu ma ja'a fi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi daga Yahya bin Yahya al-Laythi daga Imam Malik daga Hisham Hisham bin Urwa bin Zubair al-Qurashi al-Asadi al-Madani wanda ya mutu shekara ta 144 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina daga baban shi Urwa bin Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid al-Qurashi al-Asadi al-Madani wanda ya mutu shekara ta 94 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina daga Aisha ummul mu'minin iyali ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ta mutu shekara 57 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina yake cewa lalle ta faɗa tace sallah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yayi sallah wa huwa shakin yana mai halin jin ciwo ko mai halin cuta yace fa salla jalisan dalilin wannan ciwo ko dalilin wannan ciwo na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yayi sallah a zamne wa salla wara'ahu qaumun qiyaman a bayan shi mamun shi sai suka yi sallah a tsaye fa ashara ilayhim lokacin da ya gansu a tsaye ya musu ishara a nijlusu ku zazzamna ya ce falamman sarrafa lokacin da manzan Allah ya kammala sallar shi ƙala sai yake cewa inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi lalle an sanya muku limami ne dan ku yi koyi da wannan limamin naku fa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u idan ya taso daga ruku'i kuma ku taso daga ruku'in ku wa idza salla jalisan idan yayi salla a zamne fa sallu julusan kuma ku yi salla a zamne وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس rasul wa kana an-nasu yusalluna bi salati abi bakr wani hadisi imam al-bukhari ya hutar shi a cikin kitabul adhan babu man qama ila janbi al-imam li illatin babu wanda yake mana bayani mutumin da ya tsaya a gehen limami dalilin wata illa wadda ta same shi cuta ce ko baya iya shiga cikin sahu ko wani abu makamancin haka ana iya warewa mutum wani bai da lafiya ya zo gashi ga limami amma dai ya kasance limamin ya ɗan yi gaba da shi sannan sahu wanda zai biyo baya dalilin wata illa haka imam muslim ya hutar da shi a cikin a kitabu salat babu istikhlafil imami idan arada lahu uzrun min maradin wa safarin babu wanda yake mana bayani akan ana iya mai gurbin limami limamin da yake sallata ko wani ya mai gurbin shi idan wani uzuri ya gitto min na bulaguro ko kuma rashin lafiya haka ibn majah ya hutar da shi a cikin iqamatu salatu was sunnatu fiha babu ma jaa fi salati nabi fi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi mardihi babu wanda yake mana bayani sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da cuta ta hikarhin shi ko ta kama shi ta kwantar da shi shi ne hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga hisham bin urwa bin zubair daga baban shi shi ne urwa bin zubair yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi kharaja fi maradihi ya huto lokacin da ya cutar shi ta ajali yace fa ata fa wajada ababakr wa huwa qa'imun yusalli bin nasi da ya shigo masallaci a wata riwaya an shiga kafadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an huto da shi an kawo shi masallaci lokacin da ya zo abubakar ya rigayi ya tayar ko an rigayi an tayar mai da sallah sun yi zata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai hutu ba ya ce da ya hutu fastakhara abubakar da abubakar sai ya ɗanyi baya ya ce fa ashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an kama anta ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai mai ishara ka tabbata a inda kake ka tsaya a inda kake kada ka kusa fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila jambi abubakar manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya tsaya a bangaren abubakar fakana abubakar yusalli bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama he ga abubakar nan yana sallah da sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa jalisun manzo Allah yana mai yana zamne wa kana nasu yusalluna bi salati Abi Bakr kuma mutane suna sallah da sallah Abubakar kenan su suna tsaye suna bin Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi nan malamai suke cewa yuhtamal ya kasance abubakar yana salla ne da sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai sauraron kabbara ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma saboda raunin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gare shi baya iya daga murya ɗan bayan shi su ji amma dai shi abubakar yana jin shi saboda yana gehen shi idan yayi kabbara wannan mamu sai su yi kabbara da kabbar abubakar kenan abubakar yana bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi hadisi ne wanda yana da sabani wurin malaman ilimi a cikin wasu hukumce-hukumce wanda suka shahi wannan hadisan shi ne kowane malami ya ɗauki abin da yake iya fahimta shi ƙarƙashin wannan hadisan akwai riwaya wannan riwaya wanda take ta hasham bin urwa daga baban shi urwa bin zubair daga akwai riwaya ta aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta wanda al-aswad bin yazid daga aisha ya kawo yake cewa sallah khalfa abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah bayan abubakar akwai riwaya ta masruq daga aisha wanda su sun halatta jawaz an ya ummul qa'ida da alkiya wa halaccin wanda yake tsaye ya bi wanda yake wanda yake zamne yanda yake tsaye ya bi wanda yake zamne duk da kasancewar masala ce wanda suke cewa ai idan ya kasance an yi haka annabi a zamne abubakar a tsaye yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sahabbai suna koyi da abubakar yake cewa to wannan al'amarin ya keɓanta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dacewa ga wani ya aiwatar da haka idan hukunci na farkon hadisi wanda muka karanta hadisin Anas bin Malik idan limamin ku ya zamna to ku zamna idan ya tashi kuma ku tashi wannan shine hukunci misala ce wanda insha Allah sati mai zawa mun zo za mu dan wasu akan maganganu na malamai kan limancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani zaka dauka gani limami biyu kenan addafai ga limami nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga wanda yake bayan shi abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi kenan zaka iya fahimta to idan kuma ya kasance kamar yanda nan hadisin ya bayyana mana abubakar yayi sallah da sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to manzan Allah gashi a zamne abubakar kuma gashi a tsaye kuma sahabbai gasu a tsaye to yaya hukuncin wannan sallah take insha Allah sati mai zawwa zan yi matashiya akan wannan sabani wanda malamai suka kawo kalmashin kowa da fahimtar shi kan wannan matsala ta sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi yan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara adda na fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi iyaye da suka riga mai gidan gaskiya Allah gafarta musu Allah shi kansu ya rahamshe su ya sanya aljanna ita ce makomarsu ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus duk wani abu da rai ta kudurce na alkhairi muna fatan ubangiji ya biya mana ya tabbatar mana da shi ya biya mana bukatun mu da abin da kuma yake sharri ne game da addinin mu game da rayuwar mu game da iyalan mu muna fatan ubangiji ya canza mana shi da mafi alkhairi ya baddala mana ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuriya mu albarka yi wa abin da ya rasa mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta